abulkasimi mustapha muhammad wala ali tayyibin atahirin masuni سيما بقية الله في الأرض صاحب القصر والزمان أرواحنا له فداء mun karanta ayoyin ƙarshe na suratul baqara muka kuma ce insha Allah za a biyo mu bashin sharhi da ruwayoyi shine abin da za mu yi yanzu insha Allah lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard ba daga nan lillahi ma fi samawati ma fi al-ard wa in tudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir abinda ke sammai da ƙasa duka na Allah ne halitta da mallaka halittarsa ne ikonsa ne kuma bayansa ne ma'ana komi na allah ne yanayin ce halkan wa mulkan shi halitta kuma mulkinsa ne wa in tubdu ma fi anfusikum aw tubduhu yuhasibukum bi Allah ko ku bayyana abin da ke cikunan ku abin da ke rayukan ku ko kuma ku ku bayyana ko ku boye shi Allah ya san shi kuma Allah zai muku hisabi akai yuhasibukum bi Allah Allah zai muku hisabi da shi akan sa wato shi wannan abin da ke ran kudin wanda ke sawa'un kun bayyana ko kun boye a ranku kun bayyana ta hanyar furuci ko aiki ko kuma fashi a ranku allah zai muku hisabi a kai a cikin hajjul balaga yana cewa wabi mafi suduri yujazal ibar yujazal ibar daga abin da ke ƙiraza ne ake ma ake ma bayi hisabi wato ainihin da kafin ka aiki sai na farko ka sawala a ranka sai kai ninya ma kai ninya sannan abin da ka ninyata a ranka sannan shi ne kakan furta ko kuma ka aikata nan faidul kashani yana cewa wannan bai hada da wasu wasan rai ba na cewa kula ya rukuru fi ma yufihi insanu alwasawas wa hadithun nafs waswasi da zancen zuci ba shi a cikin abin da ake nufi li'anna zalika mimma laysa fi wus'ihi alkhul domin wannan wani abu ne wanda yake mutum ba zai iya wafinta da shi rai adatan takan ta sawwal abubuwa daban-daban daban walakin ma'ata qadahu wa azama alai abinda ya ya kulla shi kuma ya azama ka yi niyan zai aikata ke to shine abinda da ya niyan aikatawa to wannan kuwa to Allah ya faranta wani abu a kansa ya ce faƙala azza wa jalla ila ƙauli wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha kaga an faranta ma zuciya kenan ya iltizami da abin da yake daidai domin shi ke ba da umarni shi ke sawwalawa shi ne mazaunin hankali da shi ake hankalta da shi ake fahimta agan kazalika kuma abubuwa da dama yansu yansu bakan ciki ma ainihin kafi marola a usul kafi akwai shi wannan zamu karanto da yake a usul kafi din daga abu amr az-zubairi daga abi abdullahi alaihi salam ya ce fa amma ma faradallahu alal qalbi min al-imani fal iqraru wal ma'rifatu wal aqdu war rida wato kun ga akwai abin da aka farata ma zuciya ke amma abin da aka farata ma zuciya na imani shine furuci da ma da sani da kulli da yarda to ta yi furuci ikirari tabbatarwa ke nufi ba furuci da ba harshen baki ba tabbatarwa don ya tabbata a zuci ikirar na da ba na furuci da baki ba tabbatarwa to ya tabbata a rai sannan da abinda aka wajauta ma zuciya shine tabbatar da imani ya zauna daram a zuciya ke sannan kuma ya ma'arifa sani da aka da kullawa da kuma ridayar da zuciyarsa cewa babu wani ubangiji in ba Allah ba shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya ubangiji ne ɗaya bai riƙi mata ba ballantana ɗa wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa kuma ya itika zuciya ta har wala ta itikadin wa'annan cewa muhammad sallallahu alaihi wa alihi manzon Allah ne bawon Allah ne manzon Allah wal iqraru bima jaa min indillahi min nabiyyin aw kitabin da kuma tabbatarwa don na cewa furuci don furuci muna kai shi ga baki ne da kuma tabbatarwa cewa to muna iya cewa to tabbatar da wannan wato tabbatar da duk abin da ya zo daga wajen Allah daga wajen wani annabi ko littafi min nabiyin au kitabin bai ce min nabiyi ba hasatan ba min nabiyin au kitabin duk abin da ya zo daga wajen Allah daga ta wajen wani annabi ko wani littafi da ya saukar to duk ka yarda ka tabbatar fadhalika ma faradallahu ala alqalbi min al-iqrar wal ma'rifati wa huwa amalu to shine wannan abin da aka fardanta ma zuciya kenan na tabbatarwa da sani kuma wannan shine aikin zuciya yau kaga sauran ayyuka kuma sai sauran gaɓuɓa kenan kowane gaɓa da akwai aikin da aka zumta masa amma kaga na zuciya shine asali daga nan ne yake rasa ya je gaɓuɓuwa wa huwa qaulullahi azza wa jalla إلا ما أكر إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرها بالكفر صدره shine faɗin Allah ta'ala sai wanda aka tilasta shi alhali zuciyarsa na tsaike da imani kaga in zuciya ta natsu da imani aka tilasta ma baki faɗin akasin abin da ke cikin zuciya babu laifi wannan ta sauka dangane da ammar bin yasir ne wanda a gabansa aka kashe mahaifiyarsa kisa irin yadda bahaushe kai ce na gilla mummunan kisa wanda aka gasa mashi yana gani ya jajazo aka soka mata al'aura to sannan kuma sai aka kawo mahaifinsa yasir kenan aka kwantar da shi aka yi masa yankan rawo duk yana gani sannan aka zo kansa to sai aka ce ya faɗi wata magana in ya faɗa za a kyale shi sai ya faɗi wannan magana sai aka saki shi to sai ya zo wajen manzo Allah yana yana kakkarwa yana ce ya rasulullah ba su sake ni ba sai da na faɗi wata magana dangane da kai ina jin ina ga jin tsoron abin da na faɗa sai ce manzo Allah ce yace in suka sake kama ka ka sake faɗan wannan magana to sannan aya ta sauka tana cewa wanda ya kafirta wato ya yi kalmar kafirci in dai ba wanda aka tilasta shi alhali zuciyarsa imani ya zauna daram amma wanda ya furci yana mai yarda da wannan to shi wannan za a kama shi da shi kaga kenan ashe zuciya awwala sannan furcin baki saniya ta haka فذلك ما فرض الله عز وجل على القلب من الإقرار والمعرفة وهو عمله wannan shine abin da Allah ya fararta ma zuciya na tabbatarwa da kuma sani wannan kuma shine aikin zuciya wa huwa ra'sul imani wannan shine kuma tushen imani kan imani hadisi na da tsawo ainihin mutum ya duba cikin kafi juz'i na biyu a babin imani zai ga zai- zai- zai- zai ga- zai ga- zai ga wannan da zo- hadisin da tsawonsa amma mu da sa muka kawo saboda faɗin wa in tudu ma fi an fusuku out of cewa ainihin abin da ke cikin zuciya Allah ta'ala ya san shi kuma shi zai ma zai hisabin abu kamar yadda yake a zuciya ne saboda haka abin da eh, harshe ya faɗa da abin da gaba ya aikata in ya yi muɗabaka da abin da ke zuciya ko ko ya saba ma abin da ke zuciya shi Allah ta'ala wanne zai fitar na zuciya idan eh, alkhairi aka ɓoye aka bayyana sharri kaga alkhairi ne asali kamar wanda aka tilasta shi furucin eh, wasu kalmomi dangane da annabi alhali kalbuhu mutma'innun bil iman idan kuma alkhairi aka bayyana amma sharri na ɓoye kamar na munafukai kenan ya ƙulu na bi alsinatin ma laysa fi qulubihim to shi kuma shi sai Allah ta'ala ya musu hisabi da abin da ke cikin zukatansu to harola a cikin tafsirin ayashi ya kawo ruwaya daga abi abdullahi alaihi salam ya ce wa in tudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha yace haqiqun ala Allah Allah ya dukula jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min hubbihima min hubbihima to wannan abin da yake ke tabbas ne ga Allah ba zai shiga da wani aljanna ba ko da yana da kwatankwacin kwayan komayya na son su biyun nan iyaka abin da ya ce kenan amma wala Allah in ka je babin za ka ga a babin da aka rawaito wannan cikin tafsirin a yashi ya kawo shi Ah, amma ko ana tafsiri na zo da tafsiri da haka nan ya kawo bai yi wani bayani ba ya ce min hubbihima sau su su biyu wala Allah yana nufin wane da wane ne lambawan da lambatu Allah kiyashe mu shan lambawan ya kuma kiyashe mu fadawa lambatu in ka sha lambawan karshen ka je ka fada lambatu kuma shi kenan ka halaka ke shi ko lambatu din nan ba shafa hubratun minan nar ba bal hiya hubra bi ainiha hubratun minan nar din ne bi ainiha Allah ke to wanda ke kaunan su su biyun nan ko da kwacin kwacin kwayan komaya ne haƙiƙun alallahi Allah ya dukula hujjanna haƙiƙun alallahi Allah ya dukula aljannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min hubbihima ga masu son masu zuciya biyu Allah bai ya ce ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi Allah bai sa ma wani zuciya biyu a ƙirjinsa ba yana son annabi da wannan zuciyar yana son makiya annabi da ɗaya zuciya to yana da zuciya biyu kin don ita zuciya ɗaya ba za ta so annabi ta so makiyin annabi ba lokaci guda zai yiwu zuciya ka ƙwara ɗaya ta so annabi ta so makiyin annabi zuciya ƙwara ɗaya wanda duk ya rage cewa yana son annabi yana son makiyin annabi ƙarya yake ba ya son annabi ƙarya yake ba son annabi wanda kuma da yake son ahlul baiti yake son makiya ahlul baiti ƙarya yake ba son ahlul baiti domin yana da zuciya ɗaya ne To amma wasu sun rai suna da zukata biyu suna son masoya suna son da ahlul baiti da wannan suna son makiya annabi da ahlul baiti da ɗaya
da zuciyarsu a biyu to ma ji alallahu lirajulun min albaini fi jawbi
a cikin kitabun tauhid da isnadinsa shi ma daga abi abdullah alaihissalam ya ce manzala sallallahu alaihi wa alihi ya ce rufi'a an ummati tis'atu ashiya yi wani ruwayan daban-daban a wasu kammalallu wasu kama da haka wannan ya ce an ɗauke ma al'umma ta abubuwa shida alhatsu wani nisiyanu wa ma ukurhu alaihi wa ma la yuqiquna wa ma la ya'lamuna wa maturru ilaihi wal hasad wa tayra wa tafakkur fi waswasa fi waswasa bil haqqi ma la yan ma la ma la yunqu bi ma la ko ma la yunqu bi shafata ma la yunqu bi shafata an ɗauke ma al'umma ta abubuwa tara tis'a ne ce ko sita tis'a tara abubuwa tara an ɗauki al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta masu da abin da ba za su iya ba da abin da ba su sani ba da abin da aka bukatar da su don akwai manci da amma ma'ukurhu da matsurru tsurra ma'ana tilasta sa shi yayi ukuriha kuma an tilasta shi yayi akwai banci da a tilasta ka kai abu da kuma tilasta sa ka kai abu ko ba da ɗan bambanci wal hasad hasad iri iri ne akwai hasadan da yake ba laifi ba komai dangane da shi shine kawai ka ga wani abu ka ce ina ma kai ma kana da irin shi shi kenan ba kana jin haushin wane yana da wani abu ba shi wannan mummuna abu in ka ga wani abu mai kyau ka cika ina ma yana da irin wannan shi kenan ba komi wani abu ne ko gida ka gani ko mota ko wani abu ne ko ka cika ina ma kana da irin wannan a ranka halas wannan sunan shi hasad amma ba komi shi ma na wani nau'i ne na hasada amma hasadan da ya haramta shine kana bakin cikin wannan yana da wannan ko kana fata ya rabu da shi ya dawo wajen ka koma duk dai a rasa da ya zama ba da shi to shi ne hasadan da ya mummuna amma irin da kai ina ma ka ranka ya saura maka ina ma kana da kaza wannan ba ko to shi ne wa tsaira shi ne muke ci ma shu'umi shu'umci shu'umcin shi mutane su ce abu kaza ne ya janyo to ba ka raba mutane da wannan sai su dauka ko abu kaza ne yake janyo din da wattafakkur fil waswasa da tunani a cikin waswasi ranka yi sanar yi shuru ka yi zogon kana tunanin zuciyarka da baraɗa nan da baraɗa can fil khalqi a halitta ma la yunqaq bi shafata abinda ba an furuci da harshe ba yawa to in fa aka furta to magana ta bambanta kaga kaga kaman waswasin in in mutum ya ce to ya aka yi kaza nan mutum yakan je ga haka nan to ya aka yi kaza ya zama kaza kaman a halittar Allah dan adam yakan yi tunanin haka to ya aka yi kaza ya zama kaza amma shikenan ransa ne ya je haka shikenan ba amma in ya ce to in ya fara cewa to ya kai Allah ya kaza to kuma kaga ya wuce in ya faɗa da baki har wala shigen irin wannan dai a cikin kitabar tauhid din da nasa isnadin daga hamza bin imran ya ce na tambayi abu abdullahi alaihi salam dangane da istita'a bai an sami ni ba sai na sake shiga wajen shi wata rana sai na ce asar hakallah innahu qad waqa fi qalbi min min hashi'u wala yakhruju illa shay'in asma'uhu min sai shi ni fa istida'a wato ina tunanin istida'a ne me ma'anar istida'a ne yana nufin cewa shi dai yayi wani abu ne da ya shiga mashi dangane da alamar istida'a din ma la taqata to yaya wannan to shi ne sai sai ba an samu shi ba sai sai tambaye wani abu ya shiga raina ne a raina ne na ji wani abu yaman ya dangane da shi قال إن- فإنه لا يضرك ما كان في قلبك wasanaktubu da shi kenan sai ce wannan ba zai cutar kai ba matukan baka yana zuciyanka ne baka furta ba ba damuwa amma hadisin na nan tafi to kun ga dangane da zuciya kenan eh, da aka ce in tudu ma fi anfusikum aw tuquhu yuhasibukum bihi Allah ainihin ah, kamar yadda muke a karatun bayan nake cewa wani ya ce ainihin ita ce ashaddu aya fil qur'an wato ayar da tafi tsanani a alqur'ani amma da sannan zamu ga cewa a ruwaya ya nuna cewa ah, wan an bijiro da wannan ay- aya ga sauran annaba duk suka ji tsoron karba sai wannan manzo ya karba sai Allah ya sauƙaƙe masa al'amarinsa wannan za a same shi a dogon ruwaya da da ke cikin ihtijaj amma zan karo mana karanto mana waɗansu daga cikin wanda ke cikin ayashi a nan kafin na ihtijaj na ihtijaj na ga yana da tsawon gaske ban san ko za mu iya karanto shi ba don shi ma shi shi kaɗai ya ishe mu karatu nan a cikin tafsirin ayashi a nawa juz'in farko shafi 177 hadisi na 531 ya ce abdulsamar bin bashir ya ce an ambata wajen abi abdullahi alaihi salam farkon kiran sallah an ambaci farkon kiran sallah azan badwal azan sai wani mutum daga cikin ansar ya ce sai aka ce da shi wani mutum daga cikin ansar ne ya gani a mafarki ya- ya- ya- ya- ya ya ga kiran sallah sai ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi labari sai manzo Allah ya umarce shi ya koya ma Bilal ina fata an saba jin wannan ruwaya da cewa akwai su da rasi da yawa cewa wai wai wai lokacin da aka gama gidan masallaci ne wai sai aka ce to ya za a kira mutane su yi sallah wai sai wasu suka ce to a hura ƙaho mana wai sai manzo Allah ya ce a ƙaho a yahudu ƙaho suke hura sai aka ce to a kaɗa gwarje ma- mana ƙararrawa ke sai wasu sai ce a to ai nasara shi suke kaɗa to sai aka tashi ba a san yadda za a kira mutane su yi sallah wai sai wani mutum ya mafarki sai ya- a mafarkinsa wai sai ya ga ya siyo gwarje sai wani gan shi ce me za ka yi da gwarje ya ce zan kaɗa wa mutane ne su ki su zo sallah sai ce ba na koya maka abin da bai alkhairi ba sai ce mene sai sai sai kaya salafozozin kiran sallah da waye gari sai ya zo sai ga manzo Allah sai manzo Allah ce koya ma bilal sai bilal kawai sai ya hausa mai na kiran sallah to wai sai wani mutum ya zo yana jan rigarsa ƙasa ke da yana cewa na rantsa yau da aiko ka ga gaskiya shi wannan mutumin shi- na yi mafarkin da wannan mutumin ya sai dai ya riga na faɗa ni to ƙurungus wato wannan ya nuna a wannan ruwayan ya nuna annabawan suna da yawa wanda suke cewa inni inni ala fil manami anni adbauka fa anzur ma za tara suna da yawa wanda ake musu wahayi kaga kiran sallah wa'yansu ne aka yi musu wahayinsu shi ma kanshi annabi bai sa abin da ya kamata a yi ba sai da aka yi ma wani wahayi so sannan sai ya afuro bin wahayi to shi kenan dai to shi kenan sai to ku ga- ku ji abin da abi abdullahi yake cewa dangane da yaji aka gaya masa haka nan faqala abu abdullah kadhibu kadhibu yace su ƙarya suka yi inna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kana na'iman fi dhillil ka'aba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana bacci a inuwan ka'aba fatahu jabra'ilu bikira ba sai na karanto muku larabcin ba yana bacci a inuwan ka'aba sai jibril ya zo masa tare da shi akwai wani tasa a ciki akwai ruwan aljanna sai ya- ya- ya tashe shi daga bacci ya umarce shi ya wanka da wannan ya ce a cikin wannan a cikin wannan ruwa an sa has- haske nau'in haske ya ce alfa alfa launin min nur launuka daban-daban dubu dubu miliyan kenan na, na haske Sa- sannan kuma bayan nan sannan sai aka tashi da shi zuwa sama aka tashi da manzo Allah zuwa sama zuwa kofofin sama daban-daban kowanne in ya je sai mala'iku su su dare suna tanin wani ne wannan da ya zo sai mala- sai su jib jibril ya yi ya yi kabbara sai su ce a sai su dawo su ce to wannan hala wani wannan wani halitta ne na Allah daban To, sannan sai su aka buɗe kofar farko hakanan kofa na biyu hakanan na uku magana na da tsawo insha Allah har ya zuwa saman bakwai ɗaya bayan ɗaya aka je da har yanzu lokacin da aka je ba- bayan an- an je sama ta bakwai a sama ta hudu kai ne ce da- da da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya- ya kai sama ta hudu sai ga wani mala'iki shi kuma yana kan wani gado ƙarƙashin hannunsa akwai ko yana nufin ta ta yadda mai yiwa yana nufin ƙarƙashin ikonsa ne akwai mala'iku mm, dubu ɗari uku kuma kowane mala'iki shi ma akwai mala'iki dubu ɗari uku a ƙarƙashinsa sai aka, aka kira manzan Allah ya so ya sujada sai aka ce mishi tsaya sai ya tsaya a kafansa sannan sai ya wuce haka nan eh, su su- aka ce shi wannan mala'ikun ya so ya ma ma- manzan Allah sujada sai sai aka ce da ya dakata sai aka ya tsaya tsayam an yana nan a tsaya ya zuwa ranar alkiyama sannan sai kuma aka wuce da shi kofa ta biyar ta shida ta bakwai har ya je ga sidratul muntaha sai sidatar muntaha ta ce ma ja wazani mahalokun ƙablaka wani ma- ab- ma- ab- a- mahaluki bai taɓa ce ni ba daga bishirar mata an gama sai manzo Allah ya wuce kuma maza fata dana fata dalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auhallahu ila abdihi ma auha yace sai aka miƙa masa li- littattafai biyu ɗaya da da- dama ɗaya a- a- a- ɗaya a hagu- hagu- hagunsa sai ya du- ɗauki littafin dama ya buɗe sai ya ga duk sunayen 'yan aljanna gaba ɗaya kowane da sunan mutum da ba- da sunan mahaifinsa da sunan ƙabilarsu to da manzo Allah bayan da ya ga wannan sai ya ce sai- sai Allah ta'ala ya ce da shi amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi shi abinda Allah ta'ala yake ce faqala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi sai Allah ta'ala ya ce wa qalu sami'na wa ata'na sai annabi ya ce ghufranaka rabbana wa ilaykal masir sai Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat sai annabi ya ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana to sai Allah ta Allah ya ce da da manzon sai ya ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana sai Allah ta'ala ya ce qad fa'altu sai annabi ya ce rabbana wala tahmil alaina isran kama haramtu ala alladhina min qablina sai Allah ta'ala ya ce qad fa'altu sai annabi to inda aka samu azan da iqama kenan na'am akwai azan da iqaman da aka samu a nan ƙasa wanda aka yi mishi ɗan ƙaƙari aka yi ɗan cire-cire wanda gwamnoni suka suka yi ma kwaskwarima to amma dai azan din da muka sani wanda wanda aka saukar to a sama ne to kan ga as- a baitul ma'mur bayan an tattara dukkanin annabawa da manzanni mala'ika jibril yayi yayi kiran sallah ya iqama sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya gabata yayi sallah tare da su yayin da ya gama sallah ya juya Allah ta'ala ya ce mashi salil ladina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin sai manzo Allah ya tattauna da annabawa daban-daban me aka ai kai me aka aiko ka da shi kai me aka ce maka ya mutane suka ansa maka kai ya aka yi duk suka tattauna sannan ya sauko da waɗannan takardu guda biyu wanda akwai bayani ɗaya yan wuta ɗaya yan aljanna ya miƙa ma amirul mumini wannan kuma itimalan kowane ko masumi bayan masumi zai rika miƙa ma kowane yanzu haka yana nan wajen ƙa'ib jiran lawa ƙwarja ta yi ce fa haza kana bad'ul azan to kun ji farkon azan kenan farkon farkon kiran sallah kenan a sidratul muntaha ne a wani ruwa na sai da fatima ta zahara take cewa yayin da aka yi isra'i da babanta ya ji ana biudanta kiran sallah ana kadaita ikama wato ma'anan biudantawa ana cewa ana raba shi a ce allahu akbar allahu akbar ashadu allah ilaha illallah ashadu allah ilaha illallah daban-daban amma ikama ko ana gwamawa allahu akbarullahu akbar ashadu allah ilallah ashadu allah ilallah ba yana nufin wai daidai daidai ba to kun ji asalin kiran sallah da ikama kenan to kai wanne yafi maka da wannan an ce a saman bakwai ne mala'ika jibril ya yi annabi ya sallah da sauran annabawa da manzanni wannan kuma an ce wani sahabi ne ya mafarki wadda aka yi masallacin ma annabi bai sai da za a kira sallah ba ya ce to ya za a kira mutane su ne aka yi shawara wannan ya ce hura ƙaho ne sai annabi ce to ai ƙaho yahuda ma ƙaho suke hura sai ya ce to mu karkada ƙararrawa mana sai ya ce to ai ai nasara ma ƙararrawa suke kar sai aka tashi a majalisar shawaran ba a tsaye da wata shawara to wannan wannan ya nuna shi wannan addinin ana tattaunawa ne a tsatsara shi to ba addinin da aka aiko manzon mu da shi ba kenan mu manzon mu an aiko shi da sako ne yana isarwa wa mayin duku annal hawa in ho illa wahayin yuha wannan yana da fa'ida ainihin dangane da amanar rasul ne da kuma farkon azan har wala ya wannan wannan ruwaya ta gaba daga tafsirin ayashi din ne da daga abdussamad bin bashir shi ma hadisi na baya daga abu samar bin bashir din maukib kamar haudaj yana da maukibi dubu-dubu na haske to sai shi dabban ya ce nan kuma za ka bar ƙada lahu ya muhammadu laisali an auju zahadar makam shi ajiyar ba ya ce ba zai ba shi gare ni in wuce wannan in je wannan wuri wala kadwa tsaita maudai amma wa ɗaho hadun kabalaka wala ya ɗaho hadun badaka ka taka matakin da ba wanda ya taka shi kafin kai kuma ba wanda zai taka shi bayan ka ya ce sai allah ta'ala ya buɗe masa abin da ya so buɗe masa ya yi magana da shi sai ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun sai manzo Allah ce na'am ya rabbi والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير sai Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat sai manzo Allah ya ce ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا هيا زوا ديك ƙarshen sura. fansurna adal kamar kafir sai Allah ta'ala a dukkan wani ce ya muhammad ya ce Allah ta'ala ce ya muhammad min man li ummatika min ba'dik to bayan ka wane ne kuma ga al'ummanka fa qala Allahu a'lam qala Allah ta'ala ce aliyun amirul mu'minin a halitta da shekara dubu biyu Allah ya sa ƙarƙashin al'arshinsa sannan ya saukar da wannan ayoyi sai aka cika suratul baqara da ita to duk gidan da aka karanta waɗannan ayoyi shedan ba zai shiga gidan ba daga zurara daga himran da muhammad bin muslim duk ina karanta maka da tafsir aya shi ne ya ce dangane da ƙarshen suratul baqara ya ce la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha ya ce maftaradallahu alaiha wus'aha din kenan abinda Allah ya kallafa mata wanda ya ce dole ta yi to ba ya kallafa mata sai abinda ya ce dole wato haka da ya fassara shi laha ma kasaba da alaiha ma kasaba yace kuma wala ta'mal alaina isran kama hamaltu an alladhina min qablin to wannan kenan insha Allah wajen fararen karanta akwai wasu rayo biyu dangane da fararen karanta wa'in na karanta daga baya in lokaci ya ishe ni akwai wani otar wayan da nake son karanta ta cika tsawo wannan ma'abocin itijaji ya kawo a cikin itijaji ne a cikin kuma burhan ya na kartoshi zan ɗauko daga burhan ɗin ban san ko zan iya ba don hadisi na da tsawo amma dai fassarar amanar rasulun ya fi bayani fiye da wanda na karanta amma hadisin na da tsawo na ga mai nuru sakarai ne sai ya yanke hadisin ya ce da tsawo sai kawo can ƙarshe kawai ko in karanto muku na wannan ɗan in yanke ɗin ne akwai wasu fa'idodi ko da ke za mu karanta in mun zo karatun suratul isra don kamar yadda wannan mun karanta wani abu ya shafi isra'i amma a babin fassarar amanar rasul to wannan ma a babin fassarar amanar rasul ɗin a cikin itijaji na ɗabrasi daga abiyoyi daga musa bin ja'far alayhi salam daga babansa daga yayansa daga hussein bin ali daga babansa daga ali bin abi talibin adi na tattaunawa da suka yi da wani bayahudi yana tambayansa dangane da farorin annaba wannan a cikin ɗabrasi ɗin da aka gan shi wani wani bayahudi da ya zo yake cewa to me aka ai annabi kaza an bashi kaza annabi kaza an masa kaza ko annabin ku ba sai amir mai ce shi an ba shi fiye da wannan kamar ce ai annabi kaza ya tashi sama sai ce suleiman misali yana tashi sama amma nuhu dufan musa an keta masa kogi isa yana raya matattu da sauransu da sauransu duk sai amir mai ce masa duk shi ma wannan annabi an ba shi fiye da haka nan ya kawo masa hujja to kai na sa ƙasa duk cikanta ta zama masallaci gare ka kuma na sa duk ƙasa ta zama abin tsarki gare ka wannan yana da cikin nauye-nauyen da na ɗora akan al'ummun baya amma kai na cire maka na cire ga al'umman ka saboda karaman ka a waje na sannan kuma ce al'umman da suka gabata idan idan najasa ta taɓi jikin mutum ina tilasta mashi ne sai dai ya kankare wato in najasa ta taɓi jikin mutum sai ya ɗauko katanga ya kankare ya fitar da jini to amma kai yanzu na sauƙaƙe maka da jama'anka in kuka wanke da ruwa shi ke wani da cikin nauye-nauyen da na ɗauke mu ina karanta muku da hausa ne kawai in hutashe ku saboda lokaci na ƙurewa ya ce kuma al'umman da suka gabata sun kasance ina sa su in za su yi ƙurba dansa wannan ban karɓa ba kuma zan cire masa ƙoban duniya to kaga kaga a nan ƙurbani ta kowane hali zai amfani in ma bai amfani a lahira ba zai a duniya to kuma al'umman da suka gabata sallolinsu na tafarta masu a cikin abubuwan da na ɗaukake maka da wanda a irin wannan ɗora ma al'umman da suka gabata al'umman da suka gabata sun kasance idan suka yi zunubi za a rubuta masu zunubansu a ƙofofin gidansu gidajensu a kuma sa tubansu shine a haramta musu abincin da suka fi so ya fi daɗi suka fi jin daɗin shi haramta musu to wannan an ɗauke ma al'umma na san yanzu zunubansu tsakanina da su na yanzu na su turce ba a sani ba da sai a rubuta in kai in kai zunubi da safe sai ga sai a gani a kofar gidanka a rubuce mutum ya fito a ake abin da ya aikata kin a kofar gidan gashi na dara dara to ka gani sannan kuma sai in yana son ya duba sai a ce to wani abinci ka fi so ya ce kaza a ce to ba za ka ci ba sai bayan shekara arba'in to dole ya bari mai da- mai wani tufa ka bi jin daɗi wanda abin da a hana mashi din jin daɗi to yanzu ko sai aka ce duk ba wannan to shikenan na ɗauko karanta muku hadisi na ga lokaci yana ta nisa ko in bari ne to shikenan dai a- a gurguje ya ce kuma har wala yau al'umman da suka gabata mutum zai tuba daga zunubi ɗaya ya shekara ɗari ko tamanin ko hamsin yana tuba amma ba zan karɓi tubansa sannan in sa mashi uquba a duniya wannan yana cikin nauye nauyen da na dora ma al'umman da suka gabata amma mutum daga al'umman ka in yi shekara ashirin yana zunubi ko talatin ko arba'in kai ko ma ɗari in ya tuba rana ɗaya yana dama ƙibtawan ido zan zan yafe masa to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce allahumma in ataitani dhalika kullihi fazidni sai Allah ya ce sal to tambaya kala rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana na yi wannan da al'umma sai manzo Allah ya ce fansurna alal qawmil kafirin sai Allah ya jawaze ce inna ummataka fil ardi kashamatil bayda fi thawril aswad humul qadiruna humul qahiruna yas- yastahdimuna wala yustahdamuna lil karamatika alayhi wa haqqun alayya an uthira dinaka ala al adyan hatta la yabqa fi sharqi al ard wa gharbiha dinun illa dinika wala yu'adduna ila ahli din eh, wal- wal- wal- wala aw yu- aw yu'adduna ila ahli dinika al jizya ce to tun da haka ne fansan alƙon kafirin da ka roƙa to na riga na yan- zartar da cewa kai mutanenka su ne magabata su ne masu rinjaye sai dai su bautar ba za a bautar da su ba saboda karamanka a gare ni kuma na riga na zartar cewa zan ɗaukaka addinin ka birbishin dukkanin addinai har sai ya zama gabas da yamma ba a wani addini sai addinin ka ko kuma duk wanda zai yi wani addini ba naka ba sai ya biya jizya to shi kenan wannan yana cikin ihtijaji na dabrasi da dogon bayaninsa insha Allah wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi. insha Allah ban gama karatun ba na amanar rasulullah nan karatu na gaba insha Allah zan sake dora Allah ka gane da mu abin da muke karantawa ka shirya da mu da shirin da suke cika ba mu ikon aikatawa ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين